muna magana muna son mai banki musulunci sai ka ji wani ya ce a ai kamar likitanci babu dama ana iya shiga aje a karanto da injiniya mu abubuwan da muka ce ba su da amfani shine kamar public administration saboda ga tsarin shugabanci na musulunci kamar abin da ya shafi business administration domin ga kitabul buyuwa to bari tambaye ka mun zo muna so mu asasa bankin aljaiz anan a nan Najeriya Allah ya ce la'anna Allahu akil maza Allah ya ce la'anna Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa shahidaihi abin da ya shafi business administration domin ga kitabul buyuwa to bari tambaye ka mun zo muna so mu asasa bankin aljaiz anan a nan Najeriya Allah ya ce la'anna Allahu akil maza Allah ya ce la'anna Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa shahidaihi Allah ya tsine wanda ya ci riba ya tsine wanda ya bayar ya tsine wa garanto ya tsine wanda ya kashi aka rubuta riba ya tsine wa accountant da ya rubuta riba ya kai ko wanda yace dan samu hannu a nan gurin ka zama rifari kai ma ka zama tsina ne daga wannan lokaci ya zami mu cece al'umma mu daga wannan tsinuwa shine mu samu banki musulunci da in ba banki musulunci ba da masu aje kuɗi a gida sai a ba su kashi dole sai sun kai na na'am muna da buƙatar mu samu bankin musulunci me za a fara nema ƙwararrun ma'aikata kana jin zamu je zaure mu dauko wani wanda ya karanta muktasar mu ce to kai ne akawunta bankin musulunci ka san muktasar mu kawo kwamfuta mu aje masa mu ce muktasar kana sarrafa ta da kaga dama da alƙalumma kana zanawa a ƙasa za mu dauko ka dan ka karanta kitabul buyuwa mu ce to ga kitabul buyuwa ga bankin musulunci mun yi ko ko mu ce ga alaran ma qur'ani daga bakara hannasi ma fi miskila ga zai yi ina muka ba zama neman ma'aikatan ba kasashe ba karshe manajan bankin musulunci da kasar bangladesh ya karbo haya wayannan botas din da wayannan lissafe lissafen da miliyoyi da ake sarrafawa wanda sai kai amfani da kwamfutar da abubuwa masu gaba da wannan kamin a sarrafa su tafi ya za'i da su dole sai an nemo wanda suka karanta to ka ce ba da ma karanta business administration saboda ga kitabul buyuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san hatsarin da ke fuskantar mu ana mai da mu baya da yawa me yasa ake mai da mu baya da yawa sai mun fara tafiya mun fara tafiya sai a mai da mu baya sai a mai da mu baya kuma an dade an dade sai mu gane baya ka mai da mu ku saurara ku ji duk wani fanni da kuka san ya kamata ku karanta ku tabbatar kun karanta shi wannan shi zai kirato ni zuwa gaba ta gaba shine alfahamu sahihu anillahi wa rasulihi yi wa nasosin qur'ani da nasosin hadisi kyakkyawar fahimta babban matsalar take damu mu kenan shi yasa Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin yake cewa su'ul fahmi anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin fid din qadiman wa hadithan wa aslu kulli kilatin fil usul wal furu'a Allama Ibn al-Qayyim yake cewa su'ul fahmi anillahi wa rasulihi yi wa nasosin musulunci mummuna fahimta ga hadisi ka karanta baka gane shi ba aya ka karanta ka fahimce ta a murɗe yace aslu kulli bid'atin fi dini duk wata bid'a da aka taba yi addini wannan shine asali na aka samu daga su'ul fahmi yace bid'ar kuma kadiman tsohuwar bid'a ce can da dadewa a baya wa hadisan ko yanzu har yau har gobe har jibi in muna dare har gata har citta da kimba da masoro in dai kaga bid'a to abin da ya kawo ta su'ul fahmi anillahi wa rasuli wa aslu kulli kilafin yace kuma shine asalin kowane sabani duk da kaji ana sabani a musulunci to an samu su'ul fahmi an Allah wa rasuli sabani kuma fil usul a aqida ne aka samu sabanin wal furu ko a sauran rassa na addini ko a ina kaga an samu sabani menene ya kawo shi su'ul fahmi an Allah wa rasuli yace kai ku saurara ku ji duk firakon islami da kuke jin su khawarija mu'tazila shi'a jahamiyawa qadariya yace babu abinda ya jefa su cikin abinda suka fada ciki yace illa su ulfahmi ala Allah wa rasuli sai mummuna ba wai ba sa san addini bane ina tabbatar maka yadda kawarijawa ke san addini watakila sun fika yadda suke da takatsantsan watakila sun fika ina suka samu matsala su ulfahmi lokacin da kawarijawa suka je wajen Abdullahi ibn Kabba sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ka dauki sayyidina Aliyu yace musulmi ne suka kalli juna aka ce aka ce ai ya yarda sai dina aliwa ya kafiri ne me dalilin su ya kafiri ne wai ya yadda a wakilta sahabbai guda biyu amr bin al-as da abu musa al-ash'ari su yi hukunci akan rigimar da ke tsakanin musulmai suka ce ai qur'ani ya ce inal hukumu inil hukmu illa lillah babu hukunci sai ga Allah ya kuma shi zai sa wasu su yi hukunci kaji hadarin su ulfami saboda shi da su ulfami yana da aya kuma yana da hadisi kaga inda bai da aya ko da hadisi sai ka karanta da shi da sauki to yana da aya kuma yana da me yana da hadisi sai dai bai fahimci ayar ba bai fahimci hadisin ba da ayar da bai sani ba kuma ga malamai sai su karanta da shi to kuma shi ya dauka ya sani sai ya zama jahilun murakkab allazi la yadari wa la yadari annahu la yadari malamai suka ce fa huwa himarun fadribuhu to mun ji Allah ya ce idil hukumu illa lillah tunda an ce idil hukumu illa lillahi ba dama a sa wani ya hukunci to kaga inda ya san Qur'ani ai Qur'ani yace fa in kiftum shiqaqa bainihima fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha na'am إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Allah ya ce ko tsakanin mata da miji in an samu matsala ana so a daidaita a irkonsalin a samu mai hukunci ɗaya daga iyalan matar mai hukunci ɗaya daga iyalan mijin su haɗu su zauna su tattauna matsala su samar da matsaya Ka- kun kun gane hatsarin suhul fahmi wani wuri Allah ya ce ya yi halazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ko ma ma'ida يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم sai ce me ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم suwa za su yi hukunci يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة full stop alarama da inda baka sai ka kai karshen sura kun san alarmomi akwai gwani akwai gangara to shi ya babin gangara yake Ah, to ai ko baka jin larabci ne ka ji an ce hakumu bihi Allahu ko me ya hakumu bihi ne zawa adalin minku to su in sun babi ne suka makale da shi da wannan suka je sai da ya zama kafir kuma in har ka zo da aya sai an samu wanda za su fi hatsarin suwul fahimi kenan kuma yana nan gamgam yana da aya kawai suka ce ya zama kafiri shi ba a rizba bil kufri kufru ya za suka ce a yanka shi sai ya kwantar da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sa mai wuka kaji hatsarin suwul fahimi anillahi wa rasuli matarsa tana da tsohon ciki aka ce kefa ta ce ina kan aƙidar mijina aka ce aka ce ta mata irin da a sa mata wuka su ba yanka wanda suke suna ga lada za a basu ka ji hadarin su ulfani bayan sun yanka ta tana da tsohon ciki sai wani cikin su ya ce to ai jaririn shi bai yi laifi ba aka ce eh bai yi laifi ba bai yi laifi ba ya za a yi suka ce mu fasa cikin ta mu fiddo shi sai aka ɗauko wuka sai aka fasa cikin ta wajen ciro jaririn shi bayan mutu dama ba likitoci bane duk irin yan abin likita din nan ne dama yau ba likita ba ka sai da za a fasa ciki a ciro yaro da rai sun kashe sahabi sun kashe matarsa sun kashe ɗansa ko suna gana da Allah zai basu to kusan wani abu zaka ce basu da imani ba haka bane sun bar nan sun kama hanya suna tafiya sai suka bi ta bakin ruwa sai suka samu kwari ya dauko dabino ya turo shi bakin gaba sai daga cikin su da ya ga dabino a gefen gaba sai ya dauka zai ci sai dai kalle shi yace me zaka ce ce a dabino ne na dauka da gani a nan ruwa ya turo yace ka san mai gonar yace a ban san shi ba yace mai gonar ya halatta maka yace suka ce wallahi ka ci dabinon da mai gonar bai baka ba bai halatta maka ba kai kuma za ka ga yadda zamu yi da kai kun ji karfin imanin su ba za su iya cin dabinon tsintuwa ba kai kana iya ciwa-ciwa ma ko ba ka yi ciwa-ciwa da dan wuru-wuru haka da dan har eh kusa akwai har magaza kusa dan har magaza haka zai zo kamar zai tada garin ga mota ga riga ya tsaya shago kada trader sauri nake yi maza gongomin madara obalti bombita milo gudi gudi ya har hada ya ce bari na sauri zan jiyo to kai ka gashi da mota da riga ka dauka zai jiyo sai ka ce to sai ka jiyo alhaji hada dan kare kasa kasa idan ya tafi shikenan ba za ka sake jin motsinsa ba daga nan in ya tashi sai ya zagaya ba zai biyo ta wannan hanyar wataƙila duka na tabawa ku ga wai karfin imanin siyasa dabinan tsintuwa ma ba za su iya ci ba saboda karfin imani amma sun yanka sahabi sun yanka matar shi sun kashe ɗan shi suna ganin lada za su samu wannan shine babban bala'i fitowa ko bai yana ganin cewa kana iya auren mutuwa matar ma ba sai ka tambaya tana da miji ko ba ta da shi ba ko karuwa ce kana iya auren mutuwa da ita kuma ko yarinya ce in ta kai shekara goma kana iya auren mutuwa da ita ba da sanin babanta ba kenan mace a shekara tana iya yin aure 360 tana iya saduwa da mazaje 360 a shekara daya za a ga haukan yayi hauka in kace musu hujja da aya suka dogara fa masamtatun bihi min hunna وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة Qur'ani ya ce mata fa mastamtatun bihi min hunna wa'inda kuka ji daɗi da su fatu hunna ujurahunna ku ba su sadakokin su fariba kaso ne da Allah ya farlanta a basu to fa mastamtatun din nan daga nan suka ciro kalmar almutuatu da ayat suka dogara abin da ayar ke magana kai kenan me aka samu su'ul fahmi anillahi wa rasuli kun ji hadarin mu na fahimta wa aya ɗan shi'a na karɓar zakatul kumusi duk kasuwar ɗan shi'a ya riba da yake a shekara zai kasa kashi biyar ya ba malaman sa kashi ɗaya ke sa malaman shi'a suka fi kowa ciwaciwa a duniya kuma sun fi kowa tara kuɗi don shi malami yana da ilimi in ba dan Allah yake awwato dole nemi wani abu amma ba Allah ba wani ɗan romo ba zai da ba sai suka saba kusan wa me da aya suka dogara wai Allah ya ce wa alamu anna maganin tumi ke واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي an ce القربى wa alamu ku sani anna ma ganimtum min shay'in duk abin da kuka gani manto na wani abu fa anna lillahi kumusahu to ɗaya bisa biyar din na Allah ne walil rasuli da manzo wal zir qurba da ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to tunda Allah da manzo da ƴan uwan annabi ba sa nan to su amma da me aka dogara da aya wannan shi yasa ake mai da mu baya sai ka ji wai mutum ya zo wai da wannan ne wai zai gamsar da kai ka je ka wo ilimin da zaka zo ka ceci al'umarka haramun ne kuma da nasosi zai kokarin gamsar da kai ya balle wa ayoyi hannaye da kafafu ya yi wa ɗaya tsayuwar wata ya mai da kafar ta sama kanta ƙasa kuma da gaske yake yana jaddadawa na ce ana mai da mu baya shi'a shi malamin nasu da mukarrabansa da dama ai suna jami'a aka ce karatun karatun yan wuta ne in ka gama ba dama kai NYSC dan kayi bautar kasa ba a bauta wa kowa kuma sai Allah ka ji su ulfabi alillahi wa rasuli wai NYSC da aka kira shi da bautar kasa saboda aka su kalmar bauta to irin wannan kalmar bauta da ake wa Allah ita suka fasara wacce bautar da ita ba su fahimi bane saboda ba ta iya gane menene ma'anan kalma a yaushe ne ake amfani da kalma a matsayin hakika yaushe ake amfani da ta a matsayin mujab jahilci ne yara da dama suna nan wani na part 2 a jami'a wani part 3 wani part 4 duk aka sa suka watsar tun daga ran da suka watsar din kuma har zuwa yau ko hannun barawo ba su taba yankewa ba ko sun taba yanke hannun barawo don tsaida masa haddi sun taba yi wa mazinaci bulala me suka taba yi sai kawo musulunci matsala ko masallaci ba sa gida sai da yan kun gida su je su hana ku zama lafiya coci ana zaune lafiya ku su hana ku zama lafiya a masallaci ko ba sa wazi ba sa musuluntar da wanda ba musulma kun taba ganin dan shi ya tafi wa kiristoci wazi shi yasa bush da kansa da ya tsaya a natse ya karanto report da america ta bayar suka ce sun dade suna faɗa da shiya ba su sani ba ashe shiya yan uwa da abokan arziki ne suka ce sun gano abokan tafiya ne idan ba amerika ya kashe dan shiya to kawunsa ya kashe ko baba ko ya findo ko ya gwalgwal dan uwa aka kashe ko ya gana su waye abokan gaban su suka ce sun gano su su ne wahabiyawa da madarasar nan ce wahabiyawa kai kasan su waye madarasar ko makarantun islamiyya kai kasan su wa suke bude makarantun islamiyya saboda sun riga sun gano yan shiya abokan tafiya ne bai wazi wani ya musulunta shi yasa ba za ga musulmi ya ce ma dan shiya ne kirista ya zama musulmi dan shiya ne musulunta da shi shi matsala ne in ya shigo cikin ku to kamar mutum ne ya kamu da cutar kanjamau in suka shigo cikin ku ba su da amfani shekara da shekaru sai da suka kore mana yara kuma aka tafi aka tafi aka koma baya da yawa yanzu kuma ga sun dawo suke cewa yaran su shiga karatun boko suke tura yara yi cewa aje a zama likita a zama kaza bayan sun bata wa yara lokaci wajen shekara goma sha wani abu an bata wa yara lokaci kuma aka sake dawo back to square zero wajen shekara ashirin an cutar da mu yanzu yaran da na san yara waɗanda aka sa suka bar boko a lokacin akwai wanda medicine yake karantawa ya baro jami'a ya dawo dam zai kare ya ce aikin banza ne ya da kullum zai sa jallabiya ya kata rawani rawanin kamar yana jan kasa ya rike carbi ya bi hanya da kafa ya shamur ya ta zagayawa da kafa duk inda ya ga mutane ba a magana wai imani ne zalla har yana diga in ya kewa ya kewa ya gaji da tafiya kuma zai dawo gida ya zauna in ya samu uwarsa ta aje wa kadisa sauran dan kudin koko sai ya shanye kaji matsala gobe ya sake zagayawa haka ita yi shekaru karshe ya gaji da wannan ya cire rawalin ya jefar ya aje tarbin gemun ya je aka sa kilifa aka aske yanzu yana nan ya zama cikakken niga idan an yi taron su bob siriri shine musta'im suna nan da yawa da aka lalata mana su yanzu ba da same inda ake so a sake mai da mu kenan muna ganin kamar mun fara turawa gaba kuma har yanzu ana so a sake mai da mu ina back to square zero kai ko ayatul lahi lokacin da ya juyin juyi halin da ya kasa irin zuwa suka rufa masa baya da ya gudun hijira zuwa kasar faransa wajen har rayan wansa ko ba faransa ya gudu ba to amma dai da aka samu nasarar haɓɓarar da gwamnatin sarki sha jawabinsa na farko da yawa jama'ar ƙasar suwa ya fara godewa ya ce ma'aikatan gwamnati musamman likitoci da injiniyoyi da ya kikirga ya kikirga ya kikirga ya ce gudunmuwarsu ita ta bada dama aka samu nasarar da aka samu to wai sai kai ne ka fito shi kenan ka koma angogo ka zauna a gindin teburin mai rake daga nan da kake jin zaka iya gyara ƙasa ta yaya kai na zaka faro me zaka canja wayancan me suka canja kai me ka canja in ban da sa mutane da kai suka bar aiki suka koma jobless suka koma kallon alan nas suka koma yan maula da yara da kasa suka baro makaranta suka zama suna gararan ba a cikin gari banda wannan me kai wa islam me ka gyara banda wannan me aka gyara wata ce contribution banda wannan ku faɗa mun wani irin ci gaba aka kawo islam ne yara nawa ka bai da su mahaddatan qur'ani nawa ka ilmantar da su wasu masallatai ka asasa wasu makaranta me ka asasa me me aka asasa ku je kasar saudiya me matakin da suka fara dauka ya za su yi su ilmantar da yayayensu ko matakin da suka dauka ba kenan sun dauki yayayensu duk wata kasa da ka sani ta turawa inda akwai bukatar aje a karanto wani abu sai da suka tura yayansu suka karanto yanzu sun zama mustagaluna bi anfusihim yanzu babu wani fanni na rayuwa da basu dogara da kansu ba ko akwai shi yadda suke so su tsara haka za su tsara kun sai da misalin yake idan ka ce ba za ka shiga system din ba saboda system din a gurbace yake da Allah ya tambaye ku yanzu su sun zama mustaganuna bi anfusihim babu wani fil wani fanni a rayuwa da yanzu ba su da wanda zai biya musu bukata kun san me yake damun mu mun ji system din a gurbace yake ba kan qur'ani da hadisi yake ba na dama mun san system din namu ne ko ba namu bane su ibn qurra su alkinda su ibn sirin su ibn baduda da sauran manyan malaman islamic philosophers da muke da su duk wayannan ilimukan su suka gano su lokacin da khalifa musulmi ya aika wa shugaban kasar faris da kyautar agogo sai da ya aiko aka bashi musulmin da zai nuna masa yaki aiki da agogo lokacin su da inuwa suke iya gwadawa mu har mun ci gaban da zamu yi agogo bayan sun zo sun cuce mu sun rusa dole musulunci an rusa laburari na musulunci a kasar andalus littattafai da ke magana akan ci gaba da development da civilization sun kwashe wayanda ke magana kan san tsarki da alwala da jinin haila aka tattara su aka danna su a cikin ruwa ruwan sai da ya koma baki na kogin saboda da littattafai aka ce za a gada a tsallaka suka mai da shi suka mai da shi a tsarin su bayan su mai da shi a tsarin su suka zo da system din ba yadda zamu koya sai mun shiga system din zaka iya daukar danka baka da hali ka iya tura shi wata kasar musulunci ya je karatu kana talaka zai yiwu kenan ana so ya koya sai yayi me sai ya shiga wannan system din ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhikmatu dalatul mu'min hikima kayan mu'mini ne da ibata fa aina ma wajada ha fa huwa haqu bi din da ya same ta kayan shi ne dama na'am sai suka sake dawa da shi sai kace kai ba za ka koya ba saboda tsarin a gurbace ne in an je a jami'a za a iya samu ga mace zaune ga namiji yana zaune na ji ga mace zaune ga namiji yana zaune da Allah ba ma a jami'a ba a nan cikin gari ma larura tana iya sa talaka ya zauna cikin tasi tare da mace ko ba ta sawa za ka iya bashi uzuri ko ba za ka iya bashi uzuri ba idan larura ta tilasta shi ba ba a jami'a ba yana iya fasa shiga tasin ya tafi da kaba ka faɗa mai in baka yi karatu a jami'a ba ina zaka je kai ina zaka je kai to kun sai da misalin yake kamar mutum ne yana da shadda shadda ta cika dam shi kuma yace yana kyama ba zai iya yashewa ba ya za yi ai kashin shaddan har cikin tuwansa sai ya shiga haka ne ko ba haka bane amma idan ya ce bari ya yi kundun bala ya alkafura ya tube ya kira yara aka rinka kwashewa ana jidewa aka gama kwashewa tsaf aka sa kananzir aka wanke aka komai da komai aka gyara shi kenan yanzu sai safa riga sai ci gaba da yawan hankalin sa kwace komai ya koma mai ya koma normal yanzu halin da muka samu kanmu a ciki kenan dole sai mun tube mun yashi sannan abu ya koma normal yadda kake so ya koma mu kungiyar izara da muka zo muka samu matsala da gurbacewar ilimin wani mataki muka dauka wazi muka rinka cewa mutane su fita ba haka muka yi ba sai muka ce ba fita za a yi daga system din ba mu fara assasa wani wanda in yayi karfi shike da mun huta da wancan sai muka fara bude makarantun naziri muka fuda bude makarantun primary yaro ya zo a koya masa mukarrar tauhid a koya masa arba'un hadisi a koya masa social study a koya masa duk wani ilimin a sake koya mashi a koya masa integrated science a koya masa mathematics da sauran abubuwa har maza muna da primaries da yawa yanzu ƴaƴanmu mu za mu karantar da su karatun primary mu ba su aqida yadda in sun je secondary kamin a ture ta sai an wahala sai muka ce to mun samu state na farko me ya saura mu bude makarantun secondary schools muka bude high islamic muka bude science secondary schools muka bude ainihin wato art secondary schools muka bude suna nan barkatai gashe Usman Isa Taliyawa director ne na makarantar barkar tafizul Quran akwai high islamic a ciki akwai primary a ciki akwai science secondary school har computer suna karantawa a ciki akwai bangaren tahfiz inda ake kyankyashe alaramomi mahadatan Qur'ani mai girma an fara daukar matakai ko ba dauki mataki ba kai kawai aka ramaka lahu iya abin da zaka yi kawai ka ce a fita ba alternative kawai ka rinka yawo gari gari kana halakar da al'umma na'am idan aka samu secondary school din mu muka ga yanzu sun zama na da kafafunsu kenan da primary kawai muke iya ba yaro tarbiya tarbiya shekara shida yanzu tarbiya shekara goma sha biyu za mu ba shi in muka ba tarbiya shekara goma sha biyu sai kai shekara ashirin da hudu da biga baka rushe ta ba muna kammala wannan sai muka ce to me za mu fara mu fara tertiary institutions yanzu haka mun bude diploma diploma yanzu haka mun bude ta mu fara da me tertiary institutions mun fara bude diploma da NCE da muka je NCE ta izala da ke cikin garin Bauchi kai jami'ar da ta zo za ta yi musu affiliation ta ce a Najeriya kap ba ta san wata makaranta private ta NCE da take da ƙwararrun malamai da kayan aiki da computers da duk wani abu da ake bukata kamar wannan makarantar ba kuma ta izala ce izalan ma izala sak NCE a fara school of nursing midwifery mun fara samun namu ko mu samu ba yanzu muna nan mun yi kwanto idan muka bullo jami'a za mu bullo da ita idan muka asasa jami'a mu sai muka ce musulmi kar ka je ABU muna da inda za mu ce mata yanzu ko babu to kai ala gahwata malam ya kake so ai kai sai dai ka ce a fito ba abin da ka asasa kawai completely useless and hopeless ka zame wa jama'a losers ka zame wa jama'a matsala mun yi gaba an tafi a mai da jama'a baya matasa a mai da ku baya ba riga an tafi tafiya ta riga ta fara yin nisa Allah ka gafarta mana an ce na yi bayanin menene makasudin wannan ziyara da muka zo ga shugabannin suna nan gaskiya ɗaya daga cikinsu ya taimaka ya gabatar da bayani to shi kenan amma ina so dai a ban dama shugabannin suka halarta haka ko su mu gabatar da su wannan tawaga kamar yadda na faɗa tana ƙarƙashin shugaban mataimakin shugaban kungiya na kasa baki daya Sheikh Abubakar Imam Ikra Allah rama karka tafi domin kiran kungiya da ne an ce ma Maiduguri akwai masu cewa makara kungiya ko babu su da zamu dan musu sai ta hamma da gyaran kafiret abin nan Sheikh Abubakar Imam Ikra mataimakin shugaban kungiya na kasa takbir shine jagoran wannan tawaga kusa da shi ga Sheikh Usman Isa Taliyawa Sheikh Usman Isa Taliyawa Gombe mai gidan bare bari na kasa gaba daya agar maka Allah sun ce su yi mu baya ta tala shi ne mataimakin shugaban kungiya na biyu kuma shi ne shugaban kwamitin sulhu da fatawa na kungiya ta ƙasa duk sanda za a bada wata fatawa da murya daya shi zai jagoranci maluman da za su tattauna a fidda matsayar kungiya sannan duk inda aka samu matsala shi zai je a dinki a mai da zumunci tsakanin yan uwa kusa da shi ga Sheikh Alhassan Said Adam Jos ma da cin Qur'ani ne sai da ya fara da Qur'ani ka san digirin farko kenan bayan ya haddace sai ya fara da University of Jos sai ya digiri akan harshen Larabci daga nan sai ya tsallaka kara mai kasa mai tsarki sai ya digiri akan Qur'ani da ilmumukan da suke kewaye da shi daga nan sai ya sake dawowa Najeriya sai ya sake koma sai ya sake advanced diploma a University of Jos akan conflict management and international relations yanzu maganar da ake ana shirye-shirye zai sake dagawa zuwa kasar Malaysia wato a ta taro su da digiri da digirgir da digirdigir duk za a taro su shekara sa sai da adam jones shine wato shugaban shi yake rike da education directorate da kungiya duk makarantu kungiya da ke najeriya gaba ɗayan su a ƙarƙashin ofisinsa ne daga nazari har zuwa tashirin institutions kusa da shi shek khalid usman khalid jos shahararren mai wazin na ƙasa ɗaya daga cikin 'yan turnuku da kunar bakin wake Sheikh Khalid Usman Khalid Jos shine shugaban majalisar malamai na Plateau. In ka tsallaka kusa da shi sai injiniya Mustapha Imam Zaria babban darakta na majalisar agaji ta kasa gaba da kenan. Kwanan nan ya dan samu accident. Mai ma gama warwarewa gaba ɗaya ba ka ce aiki ya tashi ce aiki ya tashi zai ta su Amr binul Jamu da dinki sawan ma a tafi jihadi. Shi yasa aka zo ake ta fafata har yanzu. Ga gangara a kusa da ni. Allah ramma ana salisu kura. Shek Adamu Aliyu mai gora. Da Allah ina zauna ka miƙe kai za ka gabatar da shugaban majalisar ma abin da shugaba ya gabatar da jawabinsa. Wato ko wazin anguwa ake mala Adamu Aliyu ya zo ya gabatar ya zama wazin kasa. A wazin kasa in baya nan ya koma wazin haɗin gwiwa. Kusa da shi sai a doktor Al-Hafiz Al-Imam Al-Kadib. Sheikh Abdullahi Pakistan. Ko ka ce Sheikh Abdullahi Saleh Usman Al-Pakistani. Shine babban limamin masallacin Juma'a na Tudun Murtala. Shine shugaban kungiya na jihar Kano. shi ne darakta mai lura da masallatan juma'a mu gaba daya za ka ce hadda naku hadda shi ina limamin tasihul aqida hadda tasihul aqida gargashin ofisin sa take idan shi ta can wajen aqidar aka fara shi ya fara wakiltar Najeriya ga san Qur'ani ta duniya wacce aka yi a kasar Masar shi ne ya fara dole wanda kaje ya je ya je to ya bi bayan su ne shi shi ya fara tafiya eh amma Allah zai tafi Falastinu amma daga Masar ya jiyo ya ji ana jefa bama bama yace to wal fauru da gaggautawa fararun fadilla ne ya yi digirinsa na farko a islamic university of madina akan alkur'an wa ulumuhu sannan sai je masa digiri nasa a islamic university islamabad pakistan ko sai islamabad kalmar larabci ce islam abad wato islam har abada to a can kuma akan a tafsir wa ulumuhu a can kuma tafsiri da ilmumukan da ke kewaye da shi wa aka rabu ya kuke yi ji idan masu kalmar shi aya din nan kaman biredi su sata cikin da ba ya kuke ji idan suna kare idan suna fasara ayoyi alkurani ne yan zari rugan nan suna fasara aya kuke ji da kai kawai wani dan ciwaciwa haka nan dan yaki da jahilci kawai yazo yana ta dako da abubuwa wallahi ku kusa ku fara ba mu umarni mu dauki mataki to yanzu ya dawo ya tafi dan Fodio University Sokoto a nan yayi doctorate degree na shi akan ilimin tattalin arziki kusa da shi Sheikh Muhammad Awal mai gaskiya Shagamu babban limamin masallacin Juma'a na Federal Ministry of Works Abuja yana ɗaya daga cikin masu wa'azi namu na ƙasa baki ɗaya akwai manya-manyan hafsoshin agaji da muka zo da su irin su Muhammad Salisu Gombe irin su Muhammad Kabir Gusau National Organizing Secretary da Deputy National Director da likita medical doctor likita Alhaji Abba Katsina sakataren agaji na ƙasa kenan mun je wa'azi Darazau Darazau ne ko Darazau ne ko Misau mun je wa'azi Misau kawai wani ya samu kifi dan Misau wani babbar bare kawai da ya ci sai wani kashin kifi sai makale masa wuya karshe ya kai awoyi bakin sa abu ya wuna zufa ba da zai irfe baki in ka gashi zaka dauka zai mutu likitoci sun kai goma sun zagaye shi sun rasa da zasu aka ce a ji a nemo abba nan take zo mutumin yana tsakanin boda yana kan boda tsakanin lahira da duniya